الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولانا الهميس شرين دا بقوي قوات الربيع الأخير شكرا ألف دلي هدو دا أربعين دايداي ودا كما يزو دايداي دا أكو قوات جنيرو shekara miladiya tara, a ci gaba da karatunmu na littafin iziya na malam abul hassan aliyul maliki rahmatullahi ta'ala alai yau za mu tashi ne a sabon fasali insha Allahu ta'ala malam ya ce faslun ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة وكذا ميتة ما له نفس سائلة كالقملة على المشهور والبرغوث عند ابن القصار wannan fasali malam ya bude shi don ci gaba da bayani akan abubuwa wanda suke na najasa kamar yadda muka gabatar a karatunmu na wancan sati cewa al'adar malaman fikihu a babin tsarki suna ambaton abubuwa wanda suke na najasa to wannan fasali ya fara da ambaton gawar ɗan adam maitatul adami mushen mutum gawar ɗan adam mala ya ce ghairil anbiya'i in ban da annabawa najisatu najasa ce wannan haka yake a mazhabar malikiya kuma musamman a ra'ayin ibnul qasim daga cikin manyan malamai mazhabar malikiya to amma da dama daga cikin malaman malikiya din ba su rinjayar da wannan fatawar ba sun fi rinjayar da cewa gawa mai tsarki ce gawa ɗan adam ko musulmi ne ko kafiri ne gawa mai tsarki ce wannan kuma shine zancen da ya fi inganci shi yasa malam khalil a cikin muktasar ya ce wal azharu taharatuha zancen da ya fi bayyana shine gawa ta mutum mai tsarki ce ba sai kadai ta annabawa ba ba don komai ba sai don shi kansa ɗan adam Allah ya bambanta shi da sauran halittu ta fiskar karramawa da ɗaukakawa da darajawa Ubangiji ta'ala ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila wannan dalili ne am wanda yake nuna dukkan dan adam ko wanda ya imani ko wanda bai imani ba yana da karamci a wajen Allah subhanahu wataala a matsayinsa na halitta cikin ‘yan adam ne Allah ya yi manzanni da annabawa, bai yi manzanninsa da annabawansa cikin sauran halittu ba, ya yi su ne a cikin a cikin ‘yan adam, daga ɗan adam halitta ce wacce take da matsayi na musamman a wajen mahalici subhanahu wa ta'ala. To wannan ta fiskar umumi kenan, idan mun dubi abin kuma ta fiskar dalili khas wanda yake banci wannan mas'ala har yanzu za mu samu cewa abinda aka samu daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa dangane da matsayin gawa musamman ta musulmi yana nuna cewa gawa mai tsarki ce ba najasa ba ce akwai shahararren hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu da Annabi alaihi salatu wassalam ya cewa innal mu'mina la yajus wata riwaya cikin Musadrak na Imam al-Hakim na cewa innal mu'mina la yanjusu hayyan wa mayyitan mu'mini baya zama najasa ko a raye ko a mace hadisi ya tabbata cikin Muslim hadisin na Aisha radiyallahu anha lokacin da sa'ad na biwa kas ya rasu sai ta ce a biyo mini da shi ta masallaci a shigo min da shi cikin masallaci na yi masa sallah sai wasu daga cikin sahabbai suka yi mata ca suka ce yaya za ki ce a shigo da shi cikin masallaci cikin masa sallah wani irin abu ne haka kin zo da bakon abu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba idan zai yi sallar gawa a waje yake sallah ba a cikin masallaci ba hatta gawar da bata gabansa gawar najashi lokacin da ya bai wa sahabbai labarin najashi ya rasu inna akhakum bi habasha qad mata faqumu wa sallu alaihi dan uwanku dake habasha ya mutu ku tashi kuma sallah fa kharaja ila al musalla sai ya fita zuwa farfajiya da haka sai suka yi mamaki ya za ta ce a shigo da gawa masallaci ta yi mata sallah sina na isha radiyallahu anha ta ce mai rai ya same ku kuke da mantuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun manta bai yi sallah ba suhail ibn al-bayda'a ba sai a cikin masallaci wani da ake ce masa suhail wasu suka ce sahal ibn al-bayda sallallahu ya masa sallah ne a cikin masallaci wannan hadithin yana muslim ta ce kun manta ne haka me abin mamaki don na ce a shigo da gawa cikin masallaci to wannan tuni da na aisha ta musu ya yanke saɓani cewa za a iya shiga da gawa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi wa gawa sallah a masallaci hakan nan usman bin mas'un cikin sahabbai radiyallahu anhu da ya rasu manzo Allah alaihi salatu wassalam da yaje kan gawarsa sai ya sumbaci goshinsa inda najasa ne ba zai taba shi ba ba zai sumbace shi ba almuhim waɗannan dalilai suna nuna cewa gawa ta mutum musamman musulmi ba najasa ba ce hatta wadda ba musulmin ba ba dalilin da yake nuna cewa najasa ce ba wani dalilin da yake nuna najasa ce don haka asali abin da muka sani komai mai tsarki ne sai abin da dalili ya tabbata akan cewa shi najasa ne wannan shine kaida al-aslu fil ashiya at-tahara asali cikin abubuwa shine tsarki sai abin da dalili ya tabbatar da cewa mai tsarki ne a mai mai najasa ne shi yasa galibin kayan amfanin mu ba ma jira a kawo mana aya ko hadisi cewa yana da tsarki komai sai ya kake kai amfani da shi komai zama kake a kansa komai tafiya kake a kansa duk nau'in takalmi sakawa kawai kake duk nau'in abu in ka gani ɗauka kawai kake in na ɗauka ne ba ka tunanin yana da tsarki ko bai da tsarki saboda asalin abu da muka sani shine komai tsarki ne da shi sai abin da aka ce masa najasa ne da haka wannan maganar da malam ya faɗa Allah ya masa rahama cewa gawar ɗan adam in banda annabawa najasa ce fahimta ce a mazhabar malikiya wadda ba ita ce karɓaɓɓiyar fahimta ba kuma tana daga cikin matsaloli na cikin wannan littafi da malam ya saba wa hakikanin mazhabar malikiya a ciki wannan matsalar saboda ko mazhabar malikiya ta tafi akan cewa gawa ba najasa ba ne ko da kuwa ba ta annabawa ba ce Allahu alam mala yace wa kadha maitatu malahu nafsun sa'ila wa kadha maitatu malahu nafsun sa'ila hakan nan mushan abin da yake da jini mai gudana sai mala yace kal qamlati kamar kwarkwata alal mashhuri bisa zancen da yafi shahara a malikiya wal burghusi da kudin cizo inda ibn al-qassa a wajen babban malami na malikiya abul hasan ali ibn umar al-baghdadi al-qassa abinda ake ce masa malahu nafsun sa'ila ana nufin dukkan abinda da in an cire wata gaba daga cikin gabansa in an taba wata hanya daga hanyoyin jini to jini zai fita zai kwaranya irin dabbobi da muka sani da mutane mutum ya rauni kaga jini yana zuba to dukkan abu mai rai wanda idan wata gaba ta fasu daga jikinsa jini zai zuba to wannan shine abin da yake da nafsun sa'ila jini mai gudana amma tun da malam ya gama magana akan mutum a baya yanzu yana, yana magana ne akan dabbobi mun yi magana wancan satin dangane da dabbobin da ba su da jini mai gudana suna babin dabbobi masu tsarki malam ya kawo misalin su fara irin fara irin kuda irin tsutsa duk mun ambata wancan sati wanda jininsu baya ba su da jini da sauran abubuwa halittu da ba su da jini irin su tautau irin su dodon kodi mandan kaji an san shi duka waɗannan abubuwa ne da masu tsarki ne kuma gawawwakinsu ba mushe ba ne ba najasa ba ne saboda hadisin da ya gabata mun yi magana a kai to dabbobi kuma da suke da jini mai gudana to su mushensu na jasa ne shi ne magana da malam yake yanzu mushensu na jasa ne da haka idan akuya ta yi mushe ta zama na jasa tinkiya ta yi mushe ta zama na jasa duk da ana cin nama haka saniya ballantana wanda ba a cin namansa kamar kamar gafiya da kare da alade wancan satin mun ambaci hukuncinsu su an riga an musu hukunci ko da yake shi kare abin da ya shafi yawunsa ne zance mai inganci ba dukkan jikinsa ba yawunsa alade kuma gaba ɗayansa fa innahu rijsun haka Allah ya ce to waɗanda abubuwan da suke da jini mai gudana ko wanda ake cin naman su ko wanda ba a cin naman su idan suka yi mushe to sun zama najasa ko mu raba mas'alar maganar cin nama daban maganar najasa daban yanzu muna maganar najasa ne ba muna maganar ta a ci ko ba za a ci ba mun zo babin cin nama za mu sun za mu ga cewa mushen ba ba a cin naman sa amma magana ake ta najasa ne ko ba najasa ba ne to mushe najasa ne shi yasa manzo sallama ya ga waɗansu suna jan akuya mushen akuya ce da su ina za ku kai ta suka ce mushe ta yi za mu je mu jefar ya ce halla a kastum ihabaha to ba kwa ɗauki fatar ta bakwai ai za ta yi muku amfani ka ce ya rasulallah ina hamaita a ma'aikin Allah ai mushe ce sai ce ayyuma ihabin dubiga faka tahura duk fatar da aka je mai ta tsarkaka haka za ku iya ku feɗe ta ku cire fatar ku je ku je mai ba matsala to in ban da fata da ita yin an je ta tana tsarkaka to duk sauran abin da yake na, na, na, mushe ne to na jasa ne an fahimta amma babu laifi don an feɗe an cire fatar don a je ta ba don a yi wani amfani da ita ba jima ba ko me za a yi sai an jeme in ba a jeme ba tana nan a najasa sa hannu a feɗe kuma a cire wannan abu ne muktafarun fihi an yi gafara a kansa tunda annabi ya ce me yasa ba za ku ɗauka ba kuma an san ba zai yi a ɗauka ba sai an fete da haka wannan an yi gafara a kansa za a iya mu'amala da wannan najasar a cire fatar a je a jefar da sauran da sauran gangar jikin ga masu jima za su iya haka ko da kuwa fatar kura ce ko fatar damisa ba sai dabbar da za a ci namanta ba kowace fata aka je ne shi yasa ce ayyuma ihabin kowace irin fata aka ce mai almuhim anan mala yana magana akan dabbobi masu jini mai gudana mushe ne kuma najasa ne aiwai wadda suka yi mushe najasa ne kalkamlati sai malam ya ce kamar kwarkwata alal mashhuri bisa zancen da ya fi shahara wato kamar malam ya ɗan yi tsokana ne a nan Allah ta'ala ya masa rahama da da ya tashi yin misalin kamar ya ce maimakon ya ce abinan maimakon ya ce misali kashaci kamar akuya ko ba haka ba yawwa to amma sai bai faɗi aka sai ya buga misali da abin da ake saɓani a kansa sai ce kalkamlati to amma ya faɗi haka ne domin ya ishara zuwa ga saɓanin kuma ya rinjayar da haka hikima ce irin tasu ta malamin fikihu ya zama zancen ya wato ya jefi tsuntsu tsuntsu biyu da dutse ɗaya inda in ya kawo maka in ya ce maka kamar akuya ai kaga yanzu yau bai maka magana akan irin waɗannan dabbobi irin su kwarkwata irin su kuɗin cizo da ake sabani a kansu ba sai ya kawo maka wanda ake sabani a kai sai ya rinjayar amma shin haka ne kwarkwata tana da jini mai gudana kudin cizo yana da jini mai gudana na in a jini mai gudana ana nufin jini mai gudana addamul masfuh ana nufin al'asali jini na asali masfuhi mai gudana shin kwarkwata ba jinin wani bane kudin cizo ba jinin wani bane jinin wani ne ba nata bane sauro sauro jinin wani ne ba nasa bane haka tunda ba jini ne na asali ba to sai aka samu sabani shi yasa malam yace alal mashhur bisa shararren zance yana maka ishara cewa ko wani zancen da ba madalla sai aka samu sabani cewa wai kwarkwata ita najasa ce ko ba najasa ba ce a kar ku damu da kafin ta mutu kafin ta mutu ba najasa bace mace mai kwarkwata tana sallah da kwarakwatai akan ta ba komai tunda ba bata mutu ba ba su mutu ba masu rayi ne kuma mun yi a baya cewa duk abu mai rai ne tsarki ne jama'a jama'a an fahimta to yanzu magana da ake shine kwarkwatar da ta mutu akan ta yanzu mata masu hakan nan kyas kyas da yanzu an ce mata ba su da kwarkwata mata masu kyakkyat din nan suna buga kansu suna kwankwasawa suna kashe kwarkwata a kansu ya sallar su take idan mun ce najasa ne suna sallah da najasa kenan zance mai inganci kwarkwata jininta ba ba mai gudana bane hakan nan kudin cizo da malam ya kawo da yace wal burgus sai yace inda ibn al-kaffar shi ma kudin cizon a ra'ayin ibn al-kaffar cikin malamin malikiya amma ba fahimtar duka ba ne. To da kuɗin cizo da kwarkwata da sauro waɗannan hukuncinsu hukuncin dabbobin da ba su da jini mai gudana. In an kashe su an ga jini ya bayyana to jinin da suka sha ne ba jinin da yake gudana a jikinsu ba ne. Laisa huwa bidamin sa'il ba jini ba ne wadda yake malala a jikinsu. Jini ne wadda yake wadda suka sha yake cikinsu da haka shi jinin sai ya zama najasa su kuma su ba najasa ba ne don haka suna tare da sauran abubuwan da muka ambata wanda ba najasa ba irin su kuda da annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarni ma da nitsa shi ko idza waqa'a dhubabi dhubabu fi fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذن قدا يفاد أتكين أبو شان تيونكو يلمشي فليغمس sai ya nutsa shi a ciki sun maliyaturah sannan sai ya cire shi ya gurgar ya ce domin fifikensa ɗaya yana da cuta ɗayan kuma a jikinsa maganin wannan cutar yake kaga to to malamai sun yi ta maganganu akan wannan wannan mas'ala kuma ba bukatar mu shiga mu ta abin a cikin ta amma sai dai abin da zan ce shine malamai suna cewa me yasa manzon Allah sallama yace a nutsai shi a cire a jefar eh lalle ya faɗi dalili ɗaya fuffikensa akwai cuta ɗaya kuma akwai warakar wannan cutar wadda ta iya yiwa in ba a bi wannan tsarin ba to ta iya yiwa cutar kuma a zo a yi ta neman wasu magunguna daban na kokarin warkar da ita ita shan wahala ga kuma maganin a kusa to amma shin akwai yiwuwar kuma ya fiffiken idan kudan ya fada fiffiken maganin ne zai taba abincin na cutar bai taba ba sai ka nutsa shi da yawa daga cikin malamai suka ce a'a ai da wuya kuda ya sauka face ƙarfinsa yana fifikensa mai cuta saboda idan zai saukan yana sauka ne da yaƙi dukkan abin da zai sauka zai sauka ne da hujumi da makamansa haka in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba shadda za ka shi sa ƙarfinsa yana wannan fifiken shi sa kai tsaye na ya ce kawai ka nutsa shi saboda in dai zai saukata wannan fiffiken ya fi ƙarfi don haka yadda zai fara karkata ya shiga cikin abincin wannan fiffike mai jinya ne to sai ka nutsa shi kawai sai ka ciro sai ka wurgar mas'alar mu a wannan hadisin shine kuda ba najasa bane inda najasa ne to da me da ba za a yi umarni da da abinan ba ba za a yi umarni da nutsa shi a cikin abin sha kuma sannan a yi amfani da abin shan ba tunda an ce ka nutsa shi ka jefar yanzu ba sai an ce maka ka sha ba ba ka ce to a ba a ce na sha ba me yasa aka ce ka jefar ka jefar da kudan ka ci gaba da amfanin ka kenan da abun to kenan ya nuna ba na jasa bane to zance mai inganci wannan layi na su kuda na su fari da sauransu wannan abubuwan da ba su da jini mai gudana to waɗannan idan sun yi gawa to mushen su ba na jasa bane mushen su ba na jasa bane Malam ya ce wa ma'ubina min alhayi abinda kuma aka ware shi aka cire shi min alhayi daga rayayye awil mayyiti ko daga macacce mimma ta hulluhul hayatu daga abinda rayuwa take ratsa shi kalkarni kamar ƙaho wal azmi da kashi wal zufuri da farce wal jildi da fata najisun mala yace dun najasa wannan mas'ala da malam ya dauko mas'ala ce ta sauran gabbai da suka fita daga jikin halittu kafa ta fita ko hannu ya fita ko kunne ya fita ko hanci ya fita ko haƙori ya fita to duk gabar da ta fita daga jikin wata halitta wannan halittar rayayya ce ko macacciya ce shi wannan abin da ya fitan hukuncinsa hukuncin gawar uwarsa na don haka idan abu ya fita daga abin da gawarsa ba na jasa ba ce to shi ma ba na jasa ba ne kamar kunnen mutum cat kunnensa ya cire ya faɗi ko hannunsa aka yi hatsarin mota hannunsa sai cat sai ya fice sai gashin a gefe to shi hannun ba na jasa ba ne tun da gawar mai hannun ba na jasa ba ne amma kafar akuya ta fita akuya tana raye ko kafar rago ya tumbuke daga tushe da malam ya ce alkarn ƙaho a nan yana nufin ƙaho da ya tumɓuke daga tushensa ba ƙaho da samansa ya karye ba da ya ce farce azzufur yana nufin farce da ya tumɓuke daga tushensa ba farce da aka yanke ba kamar yadda ya ce min mata hulluhul hayatu cikin abin da rayuwa take ratsa shi ma'ana kenan abin da yake da alaka da jijiyar jini jijiyar jini ta iso shi gashi dai gashin kai ko gashi ai ai ai ai rayuwa ai rayuwa tana ratsa shi rayuwa tana ratsa shi amma ba ratsawa ne wato ta hanyar sadar da jini da shi ba tsira yake ta idan an yanke shi ba za a ga jini ba ba zai zama najasa ba kafan da aka cire ba jini ba tare da ya, iso wurin jini ba ba shi ne ake nufi na jasa ba farcen da aka yanke ba tare da ya iso jini ba ba shine ake nufi najasa ba abin da ake nufin najasa shine gabar da ta iso jini to idan ta fita to hukuncin ta hukuncin gawar abu ga akuyan nan tana tafiya amma ga kafar ta nan an cire mata kafa to wannan kafar mushe ce ba za a ce to a yanka akuyan an yanka ta sai a hada da kafar tunda dai ko an yanka ta a nan take ita wannan kafa tun da ta riga ta fita kafin a yanka ita mushe ce wa ma min alhayyi aw almaytin fasal ka maitati alhayyi alladhi minhu hasal abinda duk ya fita daga rayayye ko daga macacce ka maitati alhayyi alladhi minhu hasal kamar kamar mushen wannan rayayyen ne da abin ya faru da shi haka hukuncin gabar da ta fita hukuncin gawar abin da ya fita daga jikinsa kaga kenan idan gabar dan adam ne ba najasa bace shi yasa za a iya da shan kunne za a iya da shan oda za a iya da shan da shan ido wannan muna magana a babin najasa ba muna magana a babin operation ba a musulunci yau magana a babin operation a musulunci shi ma kuma daban yanzu magana muke akan idan har za a iya a dasa ido na mutum a jikin mutum to wannan idan da za a dasa din ba na jasa ba kunnan da za a dinke a ɗauko sauran a haɗa a dinke ba na jasa ba leɓen da ya yanke aka zo za a haɗa shi a jona shi aka ɗauko aka jona to leɓen ba na saɓanin na akuya yana fita ya zama na jasa jama'a an fahimta to wannan ɓangaren ɗan adam ɓangaren dabbobi waɗanda jini ke gudana a jikinsu tunda su kuma idan sun mutu hatafa an fiha idan sun mutu mushe najasa ne to gabansu idan sun fita ko da suna raye gaban sun zama najasa wanda suka fita to haka kuma dabbobin da ba su da jini mai gudana kamar kafar fara ko jelar tsaka eh tsaka tana wani babi tsaka ba ta jini mai gudana ba ta da jini mai gudana tana cikin dabbobin da jinin su baya gudana malamai suna sa ta a cikin misalai alwazakh ita ce tsaka alwazakh tana cikin dabbobin da ba su da jini mai gudana to kamar jelarta ba na jasa ba idan jelar ta fita saboda ko jelar kaga ta fita ma za ka babu jini fari sal za ka gani fata da jini mai gudana da haka muna da bangarori uku kenan bangaren mutum abin da ya fita ba najasa ba ne bangaren dabba mai jini mai gudana abin da ya fita najasa ne bangaren dabba da ba ta da jini mai gudana abin da ya fita ba najasa ba ne sawa'un ita uwar tana da rai ko ba ta da rai kar ku manta ba ma magana akan abin da yake kogi dabbobin da suke kogi su sun kasu kashi biyu akwai bahariyun akwai barma'iyun bahari ita ce dabbar da a ruwa take rayuwa in ta fita daga ruwa ba za ta rayu ba kamar kifi ita wannan dabba rayayyarta da macacciyarta duka abinci ne ba najasa ba akwai barma'i dabbar da tana iya rayuwa a ruwa tana iya rayuwa a waje kamar kada kamar kunkuru kamar kwado to wannan dabbar hukuncinta a babin najasa hukuncin dabbar kan tudu idan tana da jini mai gudana to mushenta najasa ne idan ba ta da jini mai gudana to mushenta ba najasa ba ne amma a babin za a ci ko ba za a ci ba muka ce ba a cikinsa muke ba malam ya ce walabanul maitati wa muharramil akli kal khinziri wal atani وبول الجلالة ورجيعها وهي كل حيوان يستعمل النجاسة والبول والعذرة من الآدمي غير فضلات الأنبياء ما لن يتي دقتك النجاسة أقول لبن الميتة نون موشي dun nonon mushe akuya ta yi mushe misali ba ka kun ga a ra'ayin malam da ayi aka ce maita anan har mutum har nonon mutum kamar yadda mun karanta a wancan satin mun ji sirrin da yasa malam ya sa nonon mutum daga cikin najasa to mun rinjayar da cewa gawar mutum ba najasa bane don haka nonon mace in ta rasu yana zuba ba najasa bane da haka anan malam da yace walabanul maita nonon macece yana nufin har da mutane amma mun cire mutane a zance mai inganci yanzu macece anan ana nufin nonon matattun dabbobi dabbobi kamar irin su saniya in ta yi mushe ko tinkiya ta yi mushe to nononsu najasa ne tunda jikinsu ma ya zama mai ya zama najasa wa muharramil akli da kuma nonon dabbar da aka haramta cin namanta wannan koda tana raye kamar nonon alade malace kalkhinziri kamar nonon alade wal'atani da jaka nonon jaka wa baulul jallalati da fitsarin ɓangulu wa raji'uha da kashinta. Aljallala malam ya ce, wahiya kullu hayawanin ya sta'amilun najasata, ita ce duk wata dabbar da take mu'amala da najasa, ita ce jallala, wato ba ta kai ta kadaya a kan ɓangulu ba, a irin su mikiya. to duk dabbar da take ta'amuli da najasa to fitsarinta da kashinta najasa ne ta'amuli da najasa kuma kamar yadda malam ya ambata a wancan a wancan satin ana nufin ta'amulul ghiza ta'amuli na mayar da najasar abinci ba wai ta'amuli na lokaci lokaci ba kamar irin na kaza malam ya ce walbaul wal aziratu min al'adabi da fitsari da bayan gida na ɗan adam najasa ne sai malam ya ce ghaira fadalatil anbiya amma banda abin da annabawa suka fitar tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su wannan mas'ala da malam ya kawo mas'ala ce mahallin sabani haka yake a mazhabar malikiya da yawa daga cikin malaman malikiya sun tafi akan bambanta a bukatun sauran mutane farar hula da bukatun annabawa ta fiskar najasa ko tsarki wanda suka tafi akan bambantawa musamman kamar masabar malikiya suna la'akari da waɗansu hadisai da aka rawaito musamman ummu aiman daga wajenta an rawaito cewa ta sha tsarin ma'aiki alaihi salatu wassalam hakan nan barakatu ummu yusuf baraka mai hidima wa ummu habiba ramla matashi alaihi salatu wassalam ta tafi da wata mai mata hidima daga habasha ana ce mata baraka wannan waƙi'a kamar yadda ya faru hadisan duka ba su inganta ba hadisan ba su inganta ba kuma dukkaninsu sun sha ba ma sun yi tsammanin cewa fitsari ba ne sun sha ne suna neman ruwa kamar da yake da ummu sala da ummu aiman da gari ya waye yace je ki wuri kaza ki dauki abu ki zubar ta ce ai na shanye ya ce kin shanye ta ce na shanye sai ya yi dariya sai ce cikinki ba zai taɓa ciwo ba ira da amincin Allah su tabbata gare shi amma wannan bai inganta ba haka abin da aka rawaito dangane da jininsa alaihi salatu wassalam shi ma wannan zance mai inganci bai inganta ba a rawaito cewa abdullahi dan zubair ya sha jinin mazan Allah alaihi salatu wassalam da aka yi masa ƙaho da ya tara jinin sai ya bashi ya ce kunku abdullahi je ka zubar wannan da ya tafi can ya je shi sai ya dawo ya ce an gama ya ma'aikin Allah ya ce a ina ka zubar ya ce can yadda mutane ba za su gani ba sai ce sha ka yi ya ce eh lallai sha ne sai ya murmushi ya ce mutane za su wahala da kai za ka wahala da mutane shi ma wannan hadisin bai inganta ba shi ma bai tabbata a kaga hadisin da aka rawaito cewa wani mai masa ƙaho shi ma ya kurba daga jininsa shi ma hadisin bai inganta ba abinda wasu malamai ko mafi yawan malamai jumhurin malamai suka tafi a kai annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne ɗan adam bashar kamar da alkur'ani ya tabbatar da shi wannan ba muhallin sabani bane tsakanin malamai kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ka gaya musu ni mutum ne irinku mutum, bambanci na da ku ana mini wahayi, wannan bambancin ku yana da girma. Amma abin da ake nufi da mutum shi ne ɗabi'arsa, irin ɗabi'a ce ta mutane, abin da yake samun mutane yana samunsa, yana abin da mutane suke yi na ɗabi'a, yana bacci, alayhi salatu wassalam. salam. yana cin abinci yana shan ruwa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana mantuwa yana aure yana haifuwa duka abin da yake faruwa da mutum a ɗabi'a irin ta ɗan adam yana faruwa da shi yana zagayawa alaihi salatu wassalam bi abi huwa ummi Allah maɗaukakin sarki haka ya yi shi ya bambanta da sauran mutane ta hanyar wahayi da mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya bashi kasancewarsa manzo wannan bambanci ne mai girman gaske amma ba bambanci ne na halitta ba bambanci ne na martaba da matsayi shi da kansa yana cewa inama ana basharun an sa kamatan sauna fa idza nusitu fadhakkiruni ni fa mutum ne ina mantawa kamar da kuke mantawa idan na manta ku tuna mini don haka abin da kullum yake nuna musu cewa shi mutum ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to asali irin wannan mas'ala da ba mas'ala ce da za a dinga ambatonta ana tattauna ta ba mas'ala ce da ya kamata ya shiru a kanta in ban da ilimi shi bai bar komai ba ilimi bai bar komai ba don haka abin da duk ilimi ya biyo a kansa za a yi magana a kansa domin Allah baya kunya akan gaskiya ilimi kuma gaskiya ne don haka zance mai inganci shan jini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shan fitsari duka bai inganta ba abin da ya tabbata shine annabi alaihi salatu wassalam yana zagayawa sannan kuma da ruwa kuma yana tsarki bayan ya zagaya Anas dan Malik radiyallahu anhu cikin hadisi Bukhari da Muslim yace manzo Allah sallama ya kasance yana fita zuwa bayi fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in fa yastanji bil ma' sai ni da wani yaro irina sai mu ɗauki sai mu ɗauki buta sai na ɗauki buta tare da ni wa anaza da kuma sanda sai mu raka shi alaihi salatu wassalam ya ce fayastan jibil mai sai ya sai ya sai ya yi tsarki da ruwa to kaga in idan sai tsuguna kuma ya yi tsarki da ruwa to wannan bai kamata mu ta tone tone akan meye matsayin abin da ya fitar ba alaihi salatu wassalam bi abi huwa ummi da haka nafsi yana nuna annabi alaihi salatu wassalam yana wankewa irin yadda kowa yake wankewa kuma da a ce ba abin wankewa ba ne da kamar yadda yake bari su tari kakinsa su yi ta shafawa a jikinsu to da ba zai ɓoye musu wannan ba ma kuma kamar yadda wasu ruwayoyi suke nunawa da wata ta sha fitsari sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce wuta ba za ta taba ki ba ga idan an san haka tabbatacce ne to ai kuwa eh ya kuke gani a to babu wanda zai bari don haka bai tabbata ba ne shi yasa su zance mai inganci mu ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne Allah ya halicce shi abin da yake samun mutum yana samun sa abin da mutum yake yi na ɗabi'a shi ma yana yi alaihi salatu wassalam. Malam ce wa min muharramil akli daga cikin abin da aka haramta cin namansa wa makaruhihi da kuma abin da aka haramta cin namansa. To, karatun yana baya. Wal baulu wal aziratu min al adamiki. da fitsari da bayan gida na ɗan adam wa min muharramil akli da kuma abin da aka haramta cin namansa shi ma fitsarinsa da bayan gidansa fitsarinsa da kashinsa shi ma najasa ne wa makruhihi da abin da aka karhanta cin namansa shi ma fitsarinsa da kashinsa najasa ne kasabu'i malam yace kamar mage wanda malikiya haka suke fassarawa hausawa amma dai asabu mun faɗa wancan satin dukka dabba ce mai kafa hudu wacce take da fika tana farauta kyanwa tana ciki gafiya tana ciki abinan damusa na ciki kura na ciki da sauransu wazi'ib da kyarkeci kura waɗannan malam ya kawo misalin makaruhai ne misalin makaruhai da kuma abinan haramtattu asabu kaga azib tana cikin asabu to amma shi yasa yawanci mu malaman mu na Hausa suke kiran asabu din da da da canwa saboda inda a ce an ambace ta ne an ambaci kalmar asabu ana nufin duk dabbobi masu wannan kamannin da muka faɗa ne to da kura ma tana ciki to amma sai aka an bambanta su ana aka ce asabu kuma aka ce me aka ce azib alhalin ita ma sabu ne dabba ce mai kafa hudu kuma mai fika kuma tana tana farauta to duka wannan fitsarin su da kashin su najasa ne mun ambata a karatunmu na wancan sati fitsari da kashin dabbar da ake cin namanta na ba najasa bane ba najasa bane a halin tana raye ko kuma tana mace ko har tana mace tana raye idan tana mace kan sai kashi ya fita to wannan najasa ne amma kuma idan yankawa akai idan yanka ta akai to jininta ne kawai najasa amma abin da duk aka samu ba za a kira shi najasa ba kashi in ya fito bayan an yanka ko tsari ya fito bayan an yanka ba najasa ba ne sai dai kuma tun da dama ba ce ake ba zubar wanda a jayi. Malam ya ce, Walƙaihu wasadidu, walƙaihu da surka maki shi ne jinin ciwo wadda ya haɗa jini da ɗiwa, ya surka. Wasadidu da ɗiwa, ɗiwa shi ne farin ruwa da yake fita na ciwo. Waddamu da jini almasfuhu mai malala mai kwaranya min al'adami au ghairihi ko na ɗan adam ko waninsa kawai jini mai kwaranya shi jini asali shine tushen waɗannan abubuwan da alƙaifu da asfadidu duka tushensu jini ne sun ɗauki hukuncin jini ne shi kuma jini duk jini mai kwaranya na jasa ne duk jini mai kwaranya na jasa ne sawa'un na mutum ne ko na dabba ne na rayayye ne ko na macacce ne na mushe ne ko yankawa aka yi duka Allah ya haɗa jini gaba ɗaya masa hukunci ɗaya قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ban ga abin da Allah ya haramta mun cikin wahayin da aka mun ba dangin abin da za a ɗanɗana a baki a ci sai dai idan mushe ne audaman masfuhan ko kuma jini mai malala shi sa jinin da ba kwaranya yake ba shi akwai afuwa kenan a cikinsa sai za ka ji malamai suna cewa jinin jini, jinin ciyo jinin da ya taba tufafi idan bai kai girman kaza ba to shi muktafaru an yi afuwa saboda me saboda Allah ya kira jinin da yake najasa jini mai kwaranya shi yasa manzo sallama ya kira daskararrun jinin nan guda biyu da hanta da sefa a matsayin halal a cina masu saboda jinin su baya kwaranya duk da jini ne amma daskararre ne ba mai malala ba ne sai ya zama za a iya ci duk da cewa ya zo ne ta fiskar rangwame da haka jini mai malala ko na mutum au gairi ko na wani ɗan adam duka jini na jasa ne ke sa a ƙarƙashin wannan malamai suke tattauna mas'alar ƙarin jini mas'alar ƙarin jini ita ma matsala ce da idan muna magana akan operation don tana layin operation sai magana akan ya halatta a ƙara jini ko bai halatta a ƙara jini ba amma muna magana a babin najasa shin jinin nan da ake ɗiba a jikin mutum najasa ne ko ba najasa ba najasa ne najasa ne jinin nan da ya gangaro aka tara shi a leda me matsayinsa najasa ne lokacin da yake jikin mutum ba a masa hukuncin najasa ne da sai da zama dukkanmu nan muna ɗauke da najasa amma idan ya kwaranya ya fita ya zama najasa an gane ko shine tushen abin da yasa ba a sayar da shi shine tushen dalilin da yasa ba a sayar da shi najasa ne ba a sayar da najasa ba ka zuwa a jajininka a biya ka a saya ba a yi najasa ne ba a sayar da najasa ba a cin kuɗin najasa da haka a babin karatunmu na najasa amma a babin ubangijin ya halatta a ƙara wani mai bukata ko bai halatta a ƙara ba tare da cewa najasa ne matsala ta ita kuma ta aljirahatu tibbiya abin da ya shafi harkokin operation shi ma an gaba ta kawo mu akai sai magana akan insha Allah mala yace wal qai'u al mutaghayyiru min halati ta'am da, da amai wanda ya canza an halati ta'am daga halin abinci amai najasa ne amma mas'alar shine an san dai amai ba shine dawowan abin da aka ci, abin da aka haɗiya ya dawo ya fita. To, kala biyu ne, akwai abin da ya, ya riga da ya zauna a cikin uwar hanji, akwai kuma abin da bai je uwar hanji ba ya dawo. Abin da ana, ana shansa sai hamami sai sa kawai sai ya dawo. to wannan ba a ce masa najasa bai je uwar hanji ba amma idan ya je uwar hanji to wanda ya je uwar hanjin malamai sun kalle shi ta fiska biyu wanda ya je uwar hanji sai ya dawo da ya dawo kuma sai ya dawo da kala ko ya dawo da wari ya canza daga halin abincin da aka cin to wannan babu saɓani cewa najasa ne shi yasa har su malikiya malam yace almutaghayyiru an halati ta'am wanda ya canza daga halin abinci ai wannan magana da ya faɗa ishara yake maka cewa akwai sabani ba abin ba iya abin ba shi yasa ce maka wanda ya canza daga halin abinci babu sabani akan cewa wannan najasa ne amma wanda bai canza daga halin abinci ba ya tafi uwar hanji amma sai ya dawo ya dawo sai ya dawo gashi nan tsaf dumaman nan yadda ya tafi gashi nan aka ya dawo ko kuma kokon nan ko kunun nan yadda ya tafi gashi aka ya dawo ba abin da ya same shi to shin wannan shi ma najasa ne ko ba najasa bane shine jumhurun malamai min al-hanafiyyati wash-shafi'iyyati wal-hanbaliyyati rahmatullahi ta'ala alaihim suka tafi akan cewa ba najasa bane malikiya suka ce a suka tafi akan cewa najasa ne afwa suka tafi akan najasa ne malikiya suka ce ba najasa bane kasancewar a malikiya ba najasa bane shi yasa malam yace al mutaghayyiru an halati ta'am ya nuna maka cewa wanda bai canza ba wanda shi an fahimta amma wanda ya canza shine malam yake magana akan najasa ne shi amai malamai suna masa hukuncin kashi ne rahimakumullah wa akramakum malamai suna masa hukuncin kashi ne kamar yadda bayan gida uwar hanji ne take ambaliya bayan ta gama canzawa abincin ya gama lalacewa mai amfani ya riga ya bi jiki wannan tubar da ta fita aka kira shi najasa to haka jini haka amai ma hanyar fita ne kawai suka bambanta don haka shi ma ya zama najasa. A wurin jimhurin malamai, sawa'un ya canza ko bai canza ba amai najasa ne. Saboda manzan Allah salama yana cewa al'a'idu fi hibatihi kalkalbi ya ƙi'u sun mai udu fi ƙai'ihi. Wadda yake fasa kyauta ya zama kamar kare, shi ne ƙazami sai ya yi amai sai ya dawo kuma sai ya lashe. Me yake nunawa? kaga wannan wata kazanta ce ake mana ishara zuwa gare ta cewa mu nisance ta ba wanda zai so ya amai ya sake mai ya sake lashewa shi yasa Hausa ma suke cewa wani yayi amai ya lashe saboda abin kyama ne hakan din malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa amai najasa ne haka amai zance mai inganci duk abin da ya shiga uwar hanji sannan ya dawo ko ya canza ko bai canza ba sunansa amai amai kuma bai daya najasa ne gaba ɗayansa. Akwai tumbuɗi na yara, yara wadda ake shayarwa suna wani abu da ake ce masa tumbuɗi. To shi abin da yaro zai burtsar na nonon watar ya kasu kashi biyu, akwai abin da shi ma ya tafi uwar hanjinsa, sannan sai ya dawo. to duk abin da ya riga ya tafi uwar hanjinsa sannan ya dawo, to wannan najasa ne, don haka tumbuɗi najasa ne. Idan aka yi mace tumbuɗi a hannunta ko a zaninta ko a sallayarta, to sai ta yayyafa ruwa, sai ta goge ta fitar. Idan kuma ya dawo ne kafin ya haɗiya, ko dai lokacin da yake koyon shan nono, in ya zuƙa bai bai iya haɗiya ba sai kawai ya dawo ya burtso shi, wannan burtsarwa ake cewa, ko kuma ya ƙoshi, in ya tsotsa sai ya burtso shi, to wannan yana nan a matsayinsa na nono bai je ma'idarsa ba, don haka wannan shi ba najasa ba ne. Allahu ala, na. Malam ya ce, wal muskiru kal khamri والمني عفوا والمسكر كالخمر haka iya karatun yake eh wal muskiru malan yace atafi akan najasa da abu mai sa maye kal khamri kamar giya da yace kamar giya wato ba giya ita kadai ba kenan da duk abin da ake damawa ake damawa a canza wani abu daga halittarsa don ya ba da amfani irin na giya ya sa maye. Amma banda abin da shi ba dama shi ake ya canza daga kamanninsa don ya ba da maye ba kamar irin magunguna wanda su asali magani ne ba wai an kwaba wani abu ne ita giya ma tukunnan sai abin ya lalace take kyau suka ce ko kunu ne ko kunu ne idan ka ajiye shi ka rufe shi ka ajiye shi yayi tsami yayi tsami yayi kumfa ya canza daga yadda yake in ka koshi da shi ka karaje sai ka bugu shi yasa da can a jahiliya talaka idan yana son shan giya kuma ba shi kudin shan giya ba shi da kudin shan giya dan kunun da aka masa a gida shi yake kife shi a cikin kasko ya rufe shi ya dan kwana uku haka sai yayi koyaye ya zama wani iri haka kenan sai ya sha to kaga ai ba hanyar arziki bace wannan mas'alar malam yace kal khamri kamar giya mas'ala ta cewa giya najasa ne ko ba najasa bane mas'ala ce ta sabani jama'a giya najasa ce ko ba najasa bace a babin ci da sha an haramta shan giya a babin ci da sha an haramta shan giya amma wai saboda aka haramta shan ta shike sai ta kuma sai ta zama ita najasa ce ta taba rigar ka sai ka wanke in ba haka ba najasa ce me yake tabbatar da cewa ita najasa ce me ya kawo an gane mazhabar malikiya sun tafi akan cewa giya najasa ce haka jamhurin malamai sun tafi akan cewa giya najasa ce babban dalili fadin Allah madaukakin sarki innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan al khamr giya wal ansabu da da da abinan da, da, da gumaka wal azlamu da karakara kayan abubuwan su na dara rijsun sai Allah ya ce ƙazanta ce min amali shaitan yana daga aikin shaitan. Fadar rijisun suka ce wannan dalili ne akan cewa giya najasa ce. Abin da yake ƙara ƙarfafa haka faɗin Allah ta'ala cikin ayar da muka ambata ɗazu, Kula ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya tamu illa ya kuna maitatan aw daman masuhan aw lahma khinzirin sai ce fa innahu rijisun. ko naman alade fa innahu rijisun domin shi rijisun ai riksun wa najisun najasa ce iska ce to yadda rijisun ya zo a can najasa haka rijisun ya zo a nan najasa amma wadda ba su amince da wannan ra'ayin ba suka ce ko kaɗan rijis a nan ana nufin rijis ma'anawi akwai najasa ta ma'ana yanzu kafari najasa ne amma ta ma'ana ta ma'ana ba ta ba ta hissi ba inda mun yi cewa dan ya taba ka ba zai zama sai ka wanke ba dan ka jingine da shi ba zai zama amma ta fiskar ma'ana a matsayin na mai imani da Allah ba asalin kazami ne asalin najasa ne innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amim hada wannan najasa ce ta ma'anawiya mushrikai najasa ne ma'ana ba in sun taba abu sai an wanke ba a hukuncin Allah ta fiskar ma'ana su kazanta ne saboda rashin imaninsu sai suka ce to ai irin wannan ake nufi da giyar ma abin da yake nuna haka Allah Allah cewa yace min amali shaytan yana daga aikin shaytan dan haka sannan suka ce kuma aka hada aka hada giyar da gunki da da da da, su dara ko abin dara ko ludo aka hada su a wuri daya to su kuma kowa kowa ya sani cewa ba najasa ba dan gunki kawai haka yana gunki dan ka taba shi ba najasa bane sai dai in kashi ne a jikinsa aka yaba masa amma kawai dan sassaken gunki an yi ko an gina shi da tabo an yi waye shi ba najasa bane in ka taba shi baka taba najasa ba amma najasa ce ta ma'ana hakan nan dara ko lido ko wani kara kara waɗannan kayayyakin da ake abubuwan da su ba najasa bane dan ka taba baka taba najasa ba suka ce to tare aka da su aka ce musu rijisu shi kuma naman alade a can shi aka ware aka ce wa lahma khinzirin fa innahu rijisun almuhim sun tafka sabani mai fadi dangane da abin da ya shafi giya idan ta taba tufafi sai an wanke ko ba sai an wanke ba in ta taba wurin zama sai an wanke ko ba sai an wanke ba mas'ala ce ta ta sabani amma jumhurin malamai akan cewa najasa ce kuma abin da yafi kamata shine a nisanci mai nisanci mu'amala da ita idan ta taba abu a wanke in ta taba wuri a wanke domin a fita daga a fita daga sabani Allahu alam kuma ina ga ba zai yiwu mu shiga mas'ala ta gaba ba akan abin da ya shafi mani ita ma dai mas'ala ce ta maganganu don haka za mu dakata daga wannan gaba abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kusure muna roƙon Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اجتبى wannan mai tambayar yana cewa malam menene matsayin idon roba ga wanda idansu ɗaya ya samu matsala to kamar wannan satin mun yi magana akwai wannan makamancin wannan tambayar a FMC ba a nan ne satin da ya wuce ba mun yi magana a kai to ba bukatar mu sake magana a kai tunda mun yi magana a kai sai dai wala Allah abin da ban ce ba wancan satin ban sani ba ko na faɗa cewa idan idon na dabba ne ko idan idon na dabba ne to kaga kamar yadda muka karatu yanzu cewa sawa'un tana raye aka cire ko sai da ta ta mutu aka cire najasa ne na magana bayani ko khalas magana ta kare a wannan ya ce malam ni ne na tashi ina sallar nafila bayan magriba sai wani ya shigo masallaci ya fara bina malam ta yaya zan sanar da shi lafila nake to wace ka sanar da shi din ai ba a sa ka sanar da shi ba sallah kake shi ma sallah yake sai kai taka shi ma ya tasa na إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم cewa yace kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyya da haka nafila kake yi ita ce niyyarka yana bin ka shi sallar farilla yake ita ce niyyarsa shikenan ba wani abu dan ya bi ka yi haka sai kai sallar ka ya bi ka ya iya yadda ya ga ka tsaya ya san yadda zai yi da sauran abin da ya rage masa ya halatta ana yin sallar gawa da takalmi a ƙafa, ai ba da gawa ba ta gawa kaɗai ba, har sallar farilla za a iya yi da takalmi a ƙafa, ba wanda ya hana. Annabi ma sallallahu Alaihi wasallam cewa ya ce, ku saba wa Yahudawa su ba sa sallar da takalmi, wato ko ku dinga sa takalmi kenan. Idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba takalminsa, idan akwai najasa ya goga da gini, idan babu ya sallah a cikin takalmansa, haka Annabi sallallahu ya ce. wanda ya sa ka ga anan yawanci ba a sallah da takalmi saboda masallatayyan ba irin na wancan lokacin ba ne masallaci a wancan lokacin rairayi ne yawa yadda ka fito irin nan za ka shiga rairayi ka fito kuma nan za ka shiga yanzu kuma ka ɗebo rairayi da jar ƙasa ka zo ka samu kafet da tiles da waye kaga mutanen masallacin kwamitin masallaci in ba masu fahimta ba ne kaga kana cikin sallar za ka ji an sha kwalakka to shi yasa mutum ya kiyaye amma dai babu laifi lokaci bayan lokaci mutum ya samu dama ya sallah da takalmi babu laifi da haka ba sallar gawa kadai ba babban abun la'akari shine idan da najasa a goge ta kuma ba sai an sa takalmin a ruwa an wanke shi ba an goge a ƙasa ko a gini kamar da manzo Allah ya faɗa shikenan a tabbatar ta fita shikenan idan idan kuma ba najasa a jiki shikenan mun yi karatu tun ahadari muke faɗa har zuwa ashmawi har yanzu muka shiga iziya cewa ba abun da ya dame ka da tunanin cewa ko akwai ko babu in akwai akwai in babu babu ba wani ba tsakiya da haka in ka duba bayan takalman ka baka ga komai ba shikenan babu najasa kenan in kaga akwai shikenan in kaga babu to babu tafiyar da kai a ƙasa in ka taka wani abu ma kana tunanin wani fa yace malam ban ɗaki fa ake shiga da shi ah to in ban daki ake shiga da shi ma baka tunanin tafiyar da kai da shi a ƙasa ya tsarkake abin da duk taka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gaya wa matan sahabbai dangane da jan hijabin su a ƙasa suna tafiya zuyul wato tufafin su kasan rigunansu yana jan ƙasa da suka koka masa najasa sai ya ce gurin guri mai tsarkin shi zai tsarkake muku abin da guri mai najasa ya saka ya saka fikan ka suna tafiya suna jan ƙasa in sun bi ta kan najasa suka bi ta kan ƙasa da ba najasa shikenan ya tsarkaka malam ya halatta ana yin alwala a banɗaki to ina ake wankan janaba kaga dai wankan janaba ai yafi alwala girma a babun tsarki dai in an ce at-taharatul kubra babban tsarki shine wankan janaba kaga ba za a alwala a banɗaki ba wankan janaba kuma kaga shi ma ba za a yi ba kenan haka za a iya alwala a banɗaki ba abin da zai hana yin alwala a banɗaki ana tuna wani malami na ce mata sun tura masa tambaya me wai ya halatta mace ta dinga yawa tsakar gida ta shiga daki ba dan kwali ya ce to da ya take wanka wai lokacin da za a shiga daki ko yin bayan gida ko yin fitsari ko ɗauko wani abu lokacin ne za a nemo dan kwali a rufa kuma je wanka kuma du'a kwabe kwabe da komai wannan ya ce malam wata kirista ce ta bani kaya na sawa shin malam zan iya ibada da shi a me zai hana ba abin da zai hana sai dai idan kin gana jasa a jikin kayan amma idan ba na jasa ba ne a jiki to shi kenan ba bukatar ma sai kin wanke ba bukatar wankewa idan kin gana jasa ba kin jasa ba shi kenan ai kaya ai mun karanta da gumunsu ko da gumunsu da yawunsu da waye duka ba najasa bane ba to ballantana ma zai wahala ta bada kayan da bata wanke ba ya sai da aka wanke su ma aka bayar haka ba matsala a ciki to ko da ma daga jikinta ne ta cire ta bayar za a iya ai sallah da shi in ba an ga najasa a jiki ba wannan ba matsala bace ba malikiya ne sukan dan tsananta haka idan su din ma kuma tsanantawan abinan shakku ne kamar misalin wanda bai san dokokin tsarki ba baya kiyaye ƙa'idojin tsarki misali a ce ɗakin ku ɗaya shin za ka iya amfani da wandonsa malikiya suka ce suka ce a'a ka nisanci wandon jahili wanda yake kusa da al'aurarsa kuma da malamin askari ya ce wa muhazati farji ghairi alimin da abin da yake da abin da yake damfare da farjin mutumin da ba malami ba mana kenan kamar gajeren wandonsa sai in a wanke ne ka ɗauka ka saka amma in ba haka ba inda jari ne bai damu da tsarki bai damu da sallah ba kuna tare to ba ka ɗaukan gajeren wandonsa sai kama ka ce za ka yi sallah to amma kaga duk wannan shakku ne kawai in ka gani akwai in ba gani ba shikenan babu ta sake cewa malam jinin haila ne ya ɗauke bayan sallar la'asar shi malam sallar da suka wuce zan rama ko kuwa ya zan yi za ki rama sallar azahar ne da la'asar sallar azahar da la'asar za ki amma sallar asuba ta wuce kamar da muka karanta da ku a lokutan sallah ba azahar da la'asar tare suke karewa in rana ta faɗi idan la'asar ta shiga to azahar ta shiga laruri ne ba wai ta fita ba ne ta shiga laruri ne amma lokacin ta yana nan lokacin ta baya fita sai rana ta fadi da haka duk mai larura kenan idan larurarsa ta kau akwai azhar a kansa kamar ita mai jinin haila da jinin ta ya dauke da la'azar to akwai azhar a kanta sarki ya same ta a lokacin azhar tana larura saboda irin su masu laruri don haka azhar zaki rama da la'asar Allahu ta'ala a'lam to akwai sauran daga hannu kuma duko na ga wata malu ya ce dangane da dabba da aka yi magana idan gabata ta cire najasa ne to sai kunne sai ya fita sai aka je veterinary ko dakta yana kusa sai aka je sai aka sai aka dinke aka dasa shi sai ya koma kawai sumul abinsa ya ce da aka yanka ta za a ci kunnan ko ko shi ban da shi to kaga a matsalar mu ta karatu shine ba za a yi wannan dashen ba saboda akuya ko tinkiya ko saniya ba sa bukatar in kunnansa ya fita adasa karambani ne da sawa ba sa bukata mutum ne in kunnansa ya fita yake bukatar a dasa masa amma dabba kunnanta ya cire ba ta bukatar a mayar da shi haka duk abin da ya fita daga cikin jikin dabba ba ta bukatar a mayar da shi tana iya rayuwa babu shi kuma ba ta bukatar kamala kaga mutum ne in kunnansa ya yanke da ce yana bukatar kamala mai yiwa zai in yaje neman aure ma nan za a ta kasa shi ce ha ba mai kunne ɗaya ba shi da farfela ɗaya ko ba haka ba yau to kaga yana bukatar kamala amma dabba ba ta bukatar kamala kawai idan za idan abun ba zai hana ta rayuwa ba ta rayu a haka idan abun zai hana ta rayuwa a yanka nama ce shikenan eh Allahu a'lam na'am alaikum salam Na'am. Kamar wanda ya ba da jini, bayan ya bayar sai aka ba shi kamar ɗari biyar haka ya je ya sha maltina da madara. Ya ce, To yanzu mai hukunci ya kuma ya je ya sha maltina da madara ɗin. To idan ɗari biyar kuɗin maltina ne da madara ba matsala, ba damuwa wannan ai ba sayar da jini ba ne ba. Ya amma idan ya fi kuɗin maltina da madara to canjin sai a mayar masa. Ya iya na maltina ne da madara, babu wata riba a cikin abu. eh Allah na'am mala wa alaikum assalam eh yace dangane da suna ne ana son a dinga sa suna mai ma'ana to akwai akwai sunan da Hausawa suke sawa Hannatu kuma yana ganin asalin sunan Hamnatu ne kuma ma Hannatu kan akwai ma akwai wadda ba musulmai ba kiristoci ko ko arna yace ne suna sawa suna cewa Hannatu to magana ta farko shine shi suna shi suna a makasudin da ke cikinsa ba ma'anarsa ba ne sunan Allah ne ma'ana take da muhimmanci a cikinsa amma suna da ba na Allah ba makasudin da ke cikinsa ba ma'anarsa ba ne shi za ga wani lokacin mutum sai ya ɗanye ya ɗan haɗa wasu kalmomi da shi da matarsa da ‘yarsa sai ya musu suna ko sai kaga in an hada sunan ba shi da wata ma'ana amma harufan da aka hada din dai sun tada suna amma ba shi da wata ma'ana ba a inkari ba a musu sannan haka za ga sunaye waɗanda muke ta mu'amala da su ba a ma san ma'anarsu ba me ake nufi da su garba su bello kaga duk wannan ko ba haka ba eh to duk irin waɗannan zaka samu asali kuma ya zama suna suna ne kuma karɓaɓɓe ana ta amfani da shi babu wani abu a ciki to amma abin da ake gudu a suna shine mummunar ma'ana ba a inkarin kyakkyawar ma'ana a suna sannan ba a inkarin sunan da bashi da wata ma'ana in masu shi sun yadda ya zama suna shikenan ya zama suna la mashahata fil istilah in kun ce haka ne kuke so wannan abun ya zama shikenan haka yake ba matsala amma ya bada mummunar ma'ana kamar a ce sunanta wuta ko sunanta aljana ko sunansa shedan kaga wannan duk munanan abunan ne munanan sunaye ne to irin su manzon sallama yake canzawa irin su yake canzawa amma sunayen da basu bada mummunar ma'ana ba ko kuma tarkibin su ma asali ba tarkibi ne mai ma'ana ba manzo da sallama baya kula irin wannan sunayen shi yasa ma bai canza ma sunayen iyayen sahabbai ba kashi sama da 90 na sahabbai bai canza kowa suna ba da wanda sunansa yake ba da ma'ana da wanda sunansa baya ba da wata ma'ana duka bai canza ba haka ya bar su da haka ba ba ba za mu mai da hankali akan me ma'ana sunana me ma'ana sunanka in ya bada ma'ana to bai bada ma'ana ba Allah ne kadai sunansa ake neman ma'anarsa a sani saboda ma'anarsa tana da muhimmanci amma lallai suna ya bada mummunar ma'ana to shi kuma ana canza shi to dangane da kuma suna hannatu ko hamnatu wannan abu ne mai sauki galibi harce na al'ada yakan canza suna zuwa yadda zai masa saukin fada shine abin da ya faru asali hamnatun ne asali hamnatu ne da mimun a tsakani kafin nunun din ba nunu din ne take da shadda ba mimun ce ɗaurariya sannan shadda hamnatu wannan suna ne na mata daga cikin matayen sahabbai kuma shi ɗin ake nufi a cikin hausawan wajen faɗa ne suke cewa hannatu da rashin sanin ya me yaya sunan yake kuma suna nan da yawa irin waɗannan sunayen yadda yadda ake faɗan su ɗin ba asalin yadda ba asalin yadda yake ba ne na to ka e, ko neman saukin harce eh wannan kuma har kowane yare zaka same su da irin wannan neman saukin harce sai kaga an yi me an an canza abu kalma zuwa wani abu da zai yi saukin saukin fada kamar kaga Hafsa yana cewa Hansatu eh ce Hansatu eh? Isma'il a ce Sama'ila ka gani Isma'ila ce Sama'ila Ishaq ce Ishaku saboda wai abin da ya saukin fada eh Idris a ce Idi saboda a takaita abin to Zakariya'u a ce Ya'u duka wannan kun kula za ku ga neman me neman sauki ne wajen fada da haka shi ma Hannatu yana wannan babu eh duk wanda ka ji Hannatu a Hausawa Hamnatu ce wajen fada ne kawai ba a fadansa daidai sannan dangane da kuma cewa waɗanda ba musulmi suna sakawa wannan kuma shi ma baya daga cikin mas'alarmu baya daga cikin mas'alarmu don wadda ba musulmai ba sun saka suna suna da muke mu'amala da su ko kuma suna da waɗansu suna suna suna da sunaye suna amfani da sunaye in dai wannan sunayen mu ma a cikin mu ana amfani da shi babu komai abin da ba za mu yi ba shine sunan da suka keɓanta da shi sunan da suka keɓanta da shi to ba za mu ba za mu sawa kanmu ba yanzu ai muna da sunaye wanda asali namu ne amma suka keɓanta da ambatansu da wani abu daban irin su jacob irin su moses irin su ishaya irin su solomon ko yawa to irin waɗannan sunayen da ga sunayenmu ne amma sai suka kifa su da wani abu daban wanda a wurinsu ake jin wannan ya zama suna ne nasu keɓantattu to don gudun kar a zo ana ce maka Jacob wani ya tsammanin kai wa musulmi bane kaga ba za mu yadda a dinga kiran mu da irin wannan sunayen ba ko ba haka ba ce Jacob ce kai dama sunan ka Jacob ce a to ai Yaqub ne ai ka san shi Jacob kaga ba wanda ya ce a irin wannan ilha abana lahana to dan haka wannan min hadal qabil to hannatu in suna sawa ma to lalle mu ma muna da shi ana sawa ba matsala kamar yadda suna da Maryam muna da Maryam kai in ka shiga ma larabawa in ka shiga cikin larabawa za ka yi mamaki suna da muhammad suna da ahmad suna da mahmud kafirai ne arna ne amma duk suna da irin wayannan sunayen su musa su duk suna da shi su isa duk suna da wayannan sunayen wani lokacin shi yasa wani an taba an taba kiran wani irin masu ba da turmin nan irin wani mai tsinewa izala da salafiya da wayewa din nan eh ya taba zuwa da yake abin da ya ga dama yake faɗa yake cewa wai wai ranar alkiyama Allah zai nemi alfarma a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya ce masa alfarma me kake nema ya rasulallahi ya ubangiji sai ubangiji ya ce masa ina so in sa duk wani mai sunanka aljanna sai annabi ya ce na maka wannan alfarma wai annabi ne yake wa Allah alfarma to ba ita ce mas'alar mu ba wannan mun san ƙarya ce mas'alar mu shine jahilcinsa da ya nuna da wautarsa da duhun kai da yake ciki da yace Allah da yace duk mai sunan annabi duk mai sunan Muhammad sallama karancin yawo ne bai san duniya ba Muhammad suna nan a Masar arna suna nan a Jordan arna Mahmud Muhammad suna nan eh eh kafi me? kafi suna arna? to almuhim gaskiya shi ita matsala ta suna cewa muna sawa kafirai suna sawa idan idan suna ne da dama duka muna amfani da shi suna amfani da shi ba matsala idan suna da so ke banta da shi to wannan ba za mu shiga ba dangane da hannatu kuma hamnatu ne da ka faɗa shi ne daidai Allahu a'lam za mu yi sallah jama'a alaikum salam baba kai ne na ƙarshe kenan Na'am. Na'am.
Cewa kada aikin ma
ai sabanin niyya baya baya cutarwa da masu yin ga masu yin sallah sabanin niyya baya cutarwa saboda sun ce wa inna li kulli imri'in ma nawa sannan manzo sallama yana masallaci wani ya zo zai yi sallah manzo sallama ce wa zai tashi ya masa sadaka sannan kuma mu'az dan jabal zai zo ya sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya je anguwarsu ya ja mutane sallah a matsayin sa na liman ba zai yi kuma ya farilla bi ba kuma da aka kawo karar mu'azu aka ce in ya je mana sallah yana tsawaita mana sallah bayan kuma sai yayi a wajen ka ya bata lokaci sannan ya tafi ya zo kuma sai ya jawo mana bakara annabi sallama bai ce wa yace kai sallah ka je ka saki ka je ka ja sallah ba ai ka riga kai bai ga masa haka ba sai ya ce ka dinga karanta halatta ka hadisul rashiya ma'ana kenan ya ya goyi bayansa akan ya je ya ci gaba da jan su sallah kuma ba zai yadda ya zama sallar da ya ta annabi ita ce nafila sallar da zai yi da mutane ya ja ta ce farilla ba ko ba ka ba dole wacce yayi da annabi ita ce zai mai ta farilla wacce da zai da mutane ita ce nafilarsa kuma suka bi shi kuma annabi ya bar su an fahimta ba sannan bambancin aiki ba shi ba shi da wani tasiri mai yawa mutum ne zai shigo masallaci ya zo shi ya samu liman yana ruku'u sai yayi ruku'un ba a tsayuwa da shi ba ba a yi karatun fatiha da shi ba amma kuma ya samu raka'ar ba matsala ko mutum ya zo shi ya samu raka'o'i biyu na ƙarshe idan aka yi ba a yi musu sura ba amma kuma tare da hakan ya tashi shi ma sauran biyu da zai kawo fatiha kawai zai sura sallarsa gaba ɗaya babu sura a ciki kenan amma tare da haka duka sunansa ya bule ma eh Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik